بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بياك يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna karatu a cikin suratul baqara a wannan masallaci na wannan masjidin nur a wannan wata mai albarka muna fata Allah ya bada lada ya sanya albarka cikin abin da muke karantawa jiya mun tsaya aya ta 141 a cikin suratul baqara yau zamu dora aya ta 142 sai qul subha malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ثم بدأ في شأن التحويل القبلة malam ya ce yanzu za a buɗe wani sabon shafi da zai yi magana akan yadda aka juya alƙibla aka fara fuskantar ɗakin kaba wajen yin sallah bayan annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka ana fuskantar kaaba bayan yayi hijira ya koma madina sai aka juya aka koma ana fuskantar baitul maqdis shi baitul maqdis masallaci ne da yake birnin kudus yahudawa suna tuciya da shi a matsayin mallakar su ce ko ikon su ne ko nasu ne su ma nasara suna wannan da'awa to sai aka juyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon baitul maqdis to dama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana zaman makka yayin da za a saukar da sallah anan aka yi isra'i da mi'raji tare da shi ma'ana Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa inda baitul maqdis take daga nan ne daga nan ne mala'ika Jibril ka ya ɗauke shi zuwa sama. Wannan tafiyar da annabi ya yi, kafirai marasa gaskatawa ba su gaskata ba, amma bayan Allah sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam sun gaskata annabi ya yi Isra'i ya yi Mi'iraji. Wannan masallacin da Allah ya ce, Subhanallazi asara bi abdihi lailan minan masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa to wannan shine masjidil aqsa ne To Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka tare da wannan masallaci, shi ma ya halatta a sunar annabi sallallahu Alaihi wasallam mutum ya ɗaura kayansa, takanas ya tafi ya kai masa ziyara. Kuma yin sallah a cikin masallacin Baitul Maqdis yana ba da falala kamar lada na mutum ya yi sallah sau ɗari biyar. Idan nan za a baka lada ɗaya a wannan masallaci namu. wanda ya salla a masjid al-aqsa za a bashi lada 500 amma ana kwace shi a dawo hannun musulmai kafirai su kwace shi yahudu da nasara ya dawo hannun musulmai haka ake ta fama har rushe shi an taba yi sai zamanin sayyidina umar lokacin ya zo ya mai da shi ya dawo daga lokaci zuwa lokaci ana yawan gurzawa akan mallakarsa da kuma tabbatar da ikonsa Annabi ya yi jira ya yi wata goma sha biyu, waɗansu suka ce ya yi wata goma sha hudu, wasu suka ce ya yi wata goma sha bakwai. Duka yana kallon masjid al-Aqsa idan za a yi sallah. To yanzu Yahudawa suna jin daɗi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana waiwaya inda suke masallacinsu da suke tutiya da shi yana sallah. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ransa ya fi son a ce Ka'aba yake fuskanta. Nan ne garinsu, nan ne inda aka aiko shi, nan ne cibiyar musulunci nan ne sauran abubuwa masu daraja da aka a ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ina ma masallacin harami aka jiyo shi fuskanci alƙibla to ana wannan zama har sai Allah ta'ala ya cika wa annabi burinsa aka ce to yanzu ya dawo ya kalli haramin makka ya gabatar da sallah to a nan kuma sai damuwa ta fara damunsu don me za a saba mana wajen barin mazil aqsa addu'o dan ma abin da ake mana na cewa kama ana ganin mu ma addini ne to yanzu sun dawo sun fuskanci masallacin makka to wannan faifayin za a buɗe mana don ka gane wannan alƙiblar ma da kake fuskanta sai da aka yi wani daga a da ita wajen tsayar da inda za a fuskanci gabas kai dai yanzu ka tashi gabar ne kawai wurin sallah ko to an yi can aka dawo nan an yi can aka dawo nan a lokacin da aka duk lokacin da aka canza alƙibla sai ya dan sosa zukatan waɗanda suke ga ina ma da canza ai ina fata an gane to haka aka yi ta yi har suka so ina ma can ne birran da ala ma sai ƙulu a nan ayat da aka karanto tana ba su amsa game da abin da suke karanta suke faɗa fi hamin al game da suka cewa dan me aka koma masjid al-aqsa ake yi sai Allah ya ba su amsa shin da haramin makka da masjid al-aqsa din din nawa ne ne tun da din na Allah ne yanzu ya ce a kalli masjid al-aqsa yanzu Allah ta'ala ya dawo ya ce a fuskanci makka to menene abun magana a wurin ka tunda Allah duka abin kayansa ne bautan nan shi ake bautawa wuraren bautan nan nasa ne shi da mashi'arsa da idan tabba da abin din shi da hukuntawarsa ya ce a fuskanta. Sai kulu sufaha Allah ta'ala ya ce sai jahilai na garin Makka da jahilan cikin Madina da Yahudawa da mushrikai masu bautan gunki wanda babu ruwansu minan nasu daga cikin mutane suka ce ma wallahu min qiblatihim me kuma na juyar da alqiblar me dalilin su na juyar da alqiblar Allah ke kano alaiha wanda wanda wanda suka kasance suna sallata akai suna ta tsaye gungumi cewa yaya yau aka juya alƙibla daga Baitul Maqdis ta koma Makka anan ne za ka ga biyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai ji wannan ayar ba ya fuskanta yana sallatan Masjidil Aqsa sai wani ya zo ya ga suna yi sai ya gaya musu daga cikin masallaci yanzu fa an juyar da alƙibla ɗazu aya ta sauka wallahi suna cikin sallar suka juya suka fuskanci kudu suka sallaci sallah saboda a makka ina ake kalla nan ina ne a madina madina in ina jin nan ake kalla ko aka ne madina ta ina ake sallah a haba ku kuwa madina kudu ake fuskanta a yi sallah to sai sai suka juya har yanzu akwai wani masallaci ana ce masa masjidul qibla ne yana sallah ta nan ya samu labari wahayi ya sauka ya juya ya kalli sallah ya juya ya kalli nan har yanzu na ana nan ana, ana zuwa ziyara ba dai ya baya dai cikin shari'a amma a matsayin abin kallo zaka je ka ga gashi nan an sallata tana an sallata tana dan ka gane bin umarnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka aka bada labari lokacin da aka saukar da ayar hijabi waɗansu mata sun riga sun fita anguwa da ɗan wuraren ayyuka da rayuwa ba tare da hijabi ba sai aka zo aka ce musu an fa saukar da aya yanzu an ce in za a fita a lillibi har Allah ya kira annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina aya ta sauka ai sai suka je suka buga lillibi wallahi malamai suna cewa sahabbai sai da waɗansu suka kasa gane matansu don irin lullubin da suka yi saboda bin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi lullubi yana da wani sirrin da zaka gane mace iya kokarin ta ga bin Allah da manzon Allah a wajen mutunta kanta shine iya yawan lullubinta idan bata gane kimar ta da musulunci ya bata ba ma ita kyamar ma lullubi take yi alhali Allah sai da ya ce ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka ka gaya wa sauran matan muminai kowace ta je ta saka tufa mai faɗi wanda za su tarce jikinta ina fata an gane to game da wannan alƙibla ma haka aka yi wani sai aka ba su amsa. Lillahi al-mashriq wal maghrib ai da masu juyawa gabar da masu juyawa yamma duka gabar da yamman nawa ne ne da mafadar rana da mafitar rana da mafadar ta nawa ne ne sai aka ce musu ai duka na Allah ne ya hadi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sai Allah ya ce وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da daraja domin mu ne al'ummar manzo mafi daraja al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi dukkan yawan annabawa yawa wato annabawa duka da suka zo ba wanda ya samu al'umma mabiya kamar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah suna da fadarar samun ruwan alkausara ranar alkiyama matukar baka saba abin da annabi ya zo da shi ba to da hadisi ya inganta a kowar za su zo ruwan shan alkausara a kore su annabi ya ce ummaci ya rabbi ummaci al'umma ta ce a ce a baddalu wa gayyaru bayan barin ta duniya sun canza addinin sun gayyara shi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu gode wa Allah game da falalar da Allah ya mana akan sauran al'ummu to sai Allah ya ce wa kazalika haka nan ja'alnakum ummatan wasada mun sanya ku al'umma mai adalci al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'umma ce mai adalci litakuna shuhada ala nas dan za ku yi shaida ga mutane ranar alkiyama ma'ana yawmul qiyamati an wato cewa an isar musu da sako wa yakunu rasulu alaikum shahida idan an zo an tambayi annabawa kun isar da manzancin da Allah ya aiko ku da shi za su ce eh mun isar su wane ne shaidanku al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzo Allah da suka zo karshen zamani to su al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina suka gani aya alqur'ani ko to amma waye shaidar su to su kuma manzon Allah ne zai musu shaida dan ya gaya mana cewa manzannin nan sun isar da manzanci bambancin al'ummar annabi da sauran al'ummomi shine mu duka annabawan mun yi imani da su kuma muka hada da cikamakon annabawa shugaban mursalai shi ma muka yi imani da shi shi ne Allah yake gaya mana mu kuma wane ne zai yi wa yakunu rasulu alaikum shahida ko kuma manzon Allah sai muku shaida wa ma ja'alna alqiblata ai ba mu juya muku wannan alqibla ba ba mu sanya muku ba Allah fi kanar alaiha wanda kuka kuke kanta wato huyar ka'aba wannan ka'aba da muka ce ku yi wa kana yusalli ilaiha annabi yayi yana hijira a kanta falan ma hajara yayin da manzon Allah ya yi hijira umira bistiqbali baitul maqdis sai aka umarce shi ya dinga juyawa zuwa ɗakin Kaaba yana yin sallah ta'alifan lil yahudi dan a rarrashi zukatan yahudawa su ji kamar su ma za a yi da su yanzu in kuna gara da baitul maqdis to gashi na ana yi yayin da Allah mai albarka daukaka kuma ya ga kokar ya ga yadda manzon Allah ya sallama ana yin fasalla alaiha ana yin sallah zuwa gare ta sanatan aw sab'ata ashara shahra ko an yi shekara guda a zaman manzon Allah a Madina ana fuskantar Baitul Maqdis ko kuma an yi wata goma sha bakwai an juya mu ne ko an juya al'umma annabi ne su koma ganin maka liya'lama domin a san man yattabi'ur rasul wa ayyaza bi manzon Allah ku ga yadda suke da saurin saurin tuburewa a wannan juya alƙiblar rudin sai da suka yadda dan ka gane wani biyan da ka zo da alheri akwai manzon Allah ne to sai ya faɗa sai wasu su cije da aka zo dama daga cikin yahudawa da nasara da suka karɓi musulunci da wayanda suke sassauta magana ga musulmai da sauran musulman da suke so a yi da su waɗanda suka ce aya za a yi haka muna zaune lafiya muna fuskantar baitul maqdisi kowa ya yarda yanzu kawai a ci a ce an koma makka bayan makka da ta tattara larabawa ne yanzu za a ga cewa manzon Allah ya ƙi Yahudawa ya ƙi mafuskantar Yahudawa ya yi nasa ya ce a koma garin su sai maganar ta fara zama tsaye guri to amma Allah ya haka ne domin a gane cewa ne ne za su sallama dukkan sallamawa wallahi babu mai yadda da saurin gaskata manzon Allah irin sai jina Abubakar da Siddiq su ai mutanen ƙwarai ne manyan makusanta duk abin da annabi ya zo da shi sai sun gaskata dama risala ta alamar ƙaunar annabi da bin annabi abubuwa ne guda hudu na ɗaya bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi ibada shine wa Allah yu'budu Allah illa bima shara'a kar ka bauta wa Allah sai da shari'ar manzon Allah to kar so manzon Allah tasdiquhu fi ma akbara gaskata manzon Allah akan abin da ya bada labari nisantar mana an huwa gajara nisantar abin da manzon Allah ya hana kuma ya tsawa a kai duk wanda za a ji labari daga alkur'ani daga hadisi ba zai gaskata ba ko zai yi tantama ko zai yi kokonto to ba shi ba biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wa'annan bayin Allah sun gaskata annabi cewa eh lalle magana nan ta wahayi ce man yattabi rasulakum mimman yanqalibu ala aqibaihi ga wanda za su karkace daga abin da wato yarjiu ila al-kufri da wanda za su juya zuwa ga kafircin su saboda kawai an juya al-qibla suka koma zuwa ga abin da suke yi wa in kana lakabiratun lalle wannan abin yayi girma a zukatan waɗansu ma'ana ya motsarin su cewa dan me za a juya ayi ba su ji shi da daɗi ba to illa alal ladina hadaw illa alal ladina hada Allah bai yi nauyi ba amma a zuciyar waɗanda Allah ya shirya lalle wannan abin yayi nauyi a zukata in banda zukatan waɗanda Allah ya shiryar da su an gane sakon su ne kawai ba su ji nauyi ba su duk abin da Allah ya ce ai za su yi cikin sauki kuma za su yi shi lokaci ɗaya babu tantama babu tintiɗe babu musu babu ja da baya ai ka je yadda Allah ya boye nan bayan Allah ko to har gobe za a gane alamar soyayyar ka ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajen ji da bi da an ce annabi ya hana abu kaza kawai ka hannu amma da labarin Abdullahi ibn Umar yana cewa wani dan sai ga yana jifa sai ce a manzo Allah sallallahu ya hana jifa ka ba a san jifa ka dauka kai ta jifa annabi ya ce yana tsiya yadda idanu wai ko in ka tare ka samu mutum ba kan gaba ba sai ka tsiya yadda idanunsa irin su mali duk manzo Allah ya hana annabi manzo Allah ya haramta malin mutane eh karka malin fuskar fuskar matarka wala tu qabbi karka bakanta mata shi da muzantawa to haka mu karka malin fuskar mutane duk wanda ka malin shi ranar alkiyama sai an rama masa kafin a yi muku hisabi ma sai an rama masa ramukon lahira kuma je mun yi karatu shi ne mi za a ɗauki ladanka a bashi in an ɗauki sallar ka ta azahar la'asar magariba isha akan mari ai kaga kayi mari ko amma kuma ranar lahira ka rabu da aiki to haka ake son bin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya faɗa ka bi ka kama ka riƙe an gane to su waɗannan abubuwan bai yi musu nauyi ba domin suna cikin wanda Allah ya shirya wa ma kana Allahu li yudhi imanuhum kuma Allah ba zai tozarta imanin su ba wato salatihim sallar su ila baitul maqdis duk wanda suke sallah zuwa baitul maqdis a baya kada ku damu Allah ya karba ba Allah ne ce ai ba to yanzu Allah ya karba yanzu da aka ce a jiya bazil haram shi ma in kai Allah ya karba da haka Allah ba zai tozarta ayyukan mutane suke ba inna Allah ku sani lalle Allah bin nasi a mutane ra'uhur rahim Allah mai tafsasawa ne yana da sassauci gare mu kuma Allah yana da tausayi gare mu Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin tausayinka da sassaucinka sai Allah ya ce
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون To, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam duk duniya ba wanda Allah yake so ka masa. Allah ya cika masa kamala ta halitta, Allah ya cika masa hal- kamala ta hali da cikar hankali annabi faɗanu ne mutafakkiru, babu wani annabi face faɗanu ne mutafakkiru. In ka ga mutum wani wawawa mutane suna tura masa aniyar saboda wautarsa, ko kuma aka ga mutum wani garma-garma, ko kuma ka ga wani mutum bai iya magana ba. kaga mutum wani iri duk Allah ya keɓance annabawa da wani kowane annabi mai kaifin hankali ne mai kyakkyawan tunani ne mai nazari ne mai cike da ilimi ne haka Allah ya kimsa wannan ilimi ga annabawa to bayan wannan akwai soyayyar da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa in kai abu kace ya Allah ka ban kaza don son da nake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kana son annabin Allah yana biya ma bukata wannan bai gwada ma Allah yana son manzo Allah ba sai abu yana damun sa a rai Allah yana Allah yana tsaya masa ko da matansa suka tayar masa da wasu abubuwa sai Allah ya gwada musu a cikin suratul tahrim cewa Allah zai tsaya masa haka nan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da game da wannan alƙibla sai Allah ya yi masa abin da yake so haka game da duk lokacin da dai wani abu ya zo masa ya zo masa cikas to in ya koma ga Allah za ga Allah ya cika wa annabi abin da yake bukata To shi ne Allah ta'ala ya ba mu labari. Ya ce, Kadnara ta ɗallubuk, Allah ya ga jujjuyawar zuciyarka yadda kake bege waje haka, duk sama a sama ka ɗaga kai kai abin nan kana ta damuwa. Menene abin da yake damuwa? Saboda annabi yana so ina ma za a koma makka. A ce makka ake fuskanta ba baitul maqdis ba. Annabi yana son al'ummarsa. Annabi yana son garin makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana begen makka yadda kowa yake begen wannan gari mai albarka. ko yanzu ka shiga maka ka fito wallahi sai kai begen garin addu'ar annabi ibrahim ta kama su to manzo Allah yana yi falyawlun laka qiblatan tarbaha Allah ce da sannu za mu juyar da kai ai nahawwilan naka mu juyar da kai qiblatan tarbaha zuwa ga ka fuskanci inda kake so ma'ana abin da kake so Allah zai maka ya rasulullah fa walli wajhika sai aka bashi umarni aka ce to ka fuskanci wato istiqbal fi salat ka fuskanta a sallah shatra wato nahwul masjidil haram yanzu ka juya ka dinga kallon masjidil haram kaga Allah ya cika masa ko to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to mu ma al'umman manzon Allah yan gata ne a sanadin annabi sallallahu alaihi wasallam balle ko manzon Allah ne ai shi kan Allah ne ko sai ya ce wa haisa ma kuntum ba ma masjidil haram ba ba ma ka fuskanta daga inda kake a Madina ba a'a wa haitu ma kuntum duk inda kuke ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kidaban li ummatihi ana ana magana da al'ummarsa fa walli wujuhukum ku juya fuska walli wujuhukum ku juya fuskokin ku shatara zuwa ga wato dakin Ka'aba idan mutum zai yi sallah wajibi ne fuskanci alƙibla amma idan mutum ya samu makuwa kun san ba wanda baya yi wannan ba tawaya bace kana ganin gabar in ka je wani gari sai gaba gabar bane haka ne wannan cikar ikon Allah ne a kanka cewa hankalin ma barka da shi aka yi in an ga dama haka za ka juyi har a cikin ɗakinka ba wanda yake daidai da cikar iko saiwa wannan gazawar ɗan adam ake nuna maka kana zaune lafiya da wayewarka da sanin garin da iyawarka da kawai ka je wani masallaci ga ana yi ta arewa kuma tabbas gabar ne kai ne ka shiga kwana za a gwada ma an fi ƙarfinka to inda za ka samu kanka a wani wuri kai ɗaya sai ka juya baka fuskanci alƙibla ba sai ka fuskanci wani wuri ka'idan da sallah ya ka fito ya ga mutane suna ganin ba inda ka gani ba to sallar ka tayi ba sai ka sake ba wannan kuma sauki ne na al'ummar manzon Allah domin adam daga hannu yayi ya roƙa wannan al'ummar tasa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina bi qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله النبي na son al'ummar shi tun wa'ina addu'o'in sallallahu alaihi wasallam shi ya jera to in dai kai kuskure to an yafe maka in dai kai kuskure an yafe maka idan kuma kai ne kana tantaman alƙibla wannan yace nan ne wannan yace nan ne kuka zaɓo wani guri ɗaya kuka yi ko da bai kwanta ma a rai masallar ka ta yi sannan ka dinga kakale cewa mu tabbas sai mun samu inda alƙibla take ta wahal da kai mu ita kakale in dai hankalin ka ya kwanta maka a rai cewa eh ka ba nake fuskanta ai duk da ke ne yanzu kana ji in ka tashi daga nan zuwa maka gabar tsab babu kwana har ka je ne amma yanzu ina ga akwai na'urori da suke nunawa ko shikenan na'ura ta nuna maka shikenan amma dai in ka samu tuntuɓe na kuskuren alƙibla to karka damu bayan wannan fa idan kana kan abin hawa ko jaki ko doki ko keke ko babur ko mota ko jirgi ya halatta kai sallar nafila idan ka fara sallar kana mai fuskantar alƙibla sai abin hawan ka ya juya ya daina kallon alƙibla to ba za ka daina sallar ba haka za ka kammala ta kuma sallar ka ta yi idan kuma ba ka da lafiya to masu jinyar ka sunna ce gare su ta jinyar marar lafiya zo su gyara ma jiki su ma tsarki su fuskantar da kai alƙibla to sai lokacin sallah yayi kai ba za ka iya juyawa zuwa ga alƙibla ba kuma za a yi sallar har lokacin ta ya wuce ba a yi sallah ba to kai sallah a halin da ka samu kanka a cikin larurin jinya sallar ka ta yi idan kuma jinyar ka ya zama ba za a iya juyar da kai alƙibla ba saboda gurin zaman ko gurin kwanciyar ba lafiya babu yadda za a yi da kai a juyar da kai ko a jingina ka ko a rike ka to ko kana kwance rigingina kana kallatar sama kai sallah idan an ajiye ka a gadon asibitin da ba ka da ikon da za ka ta da su ka ce su juya ka ga alƙibla ka karye an ɗora ka gabar gadon ka ya zama kudu da arewa in ka tashi ka zauna ma arewa kake kallo ko an sa ka nan in ka tashi ka zauna ma kudu kake kallo in ka ce asibiti juya mun gado ba za su juya ba za su ce ai riga an daure an yi an gane wa'annan duk a wannan yanayin idan mutum ya fuskanci inda ba alƙibla ba in yi sallah sallah sa ta yi shi yasa ake yin har imai ita sallah ba ɗauke mutum ba ko a filin yaƙi ko ba ka da lafiya in dai kana da sauran hankali to kai sallah annabi ya ce al'adul ladhi bainana wa bainakum as-salah abin da yake bambanci tsakaninmu da kafirai shine sallah faman taraka hafa kad kafara kar ka kuskura ka bari yin sallah da halin da kake ciki in ba baka sallah yau da gobe mutane suka shaida rashin sallah tare da kai to mutanen kirki ya kamata su gujewa sallatar ka sai bar mutane irin ka can wanda ba su da muhimmanci a cikin al'umma sai su sallace ka wannan sai bai wani tsoro sai ce a ka duba wani da ya rasu san aka yi zuwa sallatarsa sai mutane ɗaɗɗe ɗaɗɗe da ƙyar aka yi kali aka ja ka binne shi a'a barin fara sallah ina an gane to rashin zuwa sallatarsa ya zama masa wa'azi An gane wannan? Sallah tana da matuƙar muhimmanci. Bayan wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min a'malihi yawm al-qiyamati as-salah. Farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi ranar al-qiyama ita ce sallah. In sallar ka ta yi kyau ta karɓu, to sauran ayyukan ka ma sun karɓu sai a duba su. Idan sallar ka ba ta yi kyau ba, to sauran ayyukan ka ma sai a yi watsi da su. Ka yi azumi, ka yi zakka, ka yi hajji, ka duk ba za a duba su ba sallar ba ta yi kyau ba. da haka ku kula da sallah ku koyi sallah an gane shi yasa malaman fiqh da sallah suke fara mutane yaro yana karami za ga malamai tun daga primary ko daga makarantun mu na islamiya akwai amar alwala akwai amar tsarki akwai amar sallah annabi yace muru auladukum bis salah ku dinga ubartin ƴaƴan ku da yin sallah idan suka kai saba sinin shekara bakwai tun daga shekara bakwai ake so da yin sallah idan ya kai shekara goma fa baya sallah yace wadribuhu bi zabata ashar sinina in ɗa ya kai shekara goma baya sallah to uban sai ladabtar da shi da bulala da duka dole sai ya sa shi ya yi sallah ma duk ɗan da ya fara sallah tun yana shekara bakwai zai tashi mutumin kwarai ko mace ko namiji to abin da ya sa muke maimaita wannan magana game da alƙibla saboda yadda aka yi mana sauƙi a shari'a ita wannan alƙiblar ita ce fuskantar mu in mun samu tuntuɓe bisa larura na wa'annan abubuwan to ga yadda za mu yi mai alƙibla mun gane ko sai ubangiji tabaraka wata'ala cewa wa innal ladina utul kitaba lalle wanda aka ba wa littafi na yahudawa wa nasara da kuma nasara ko la ya'lamu da sun sani annahu alhaq cewa wannan jurawa zuwa kaba shine gaskiyar magana dama a littafin su na zabura ana at-taura dama a littafin su na injila an rubuta cewa za a bar fuskantar Ka'aba za a dawo Baitul Maqdis za a bar Baitul Maqdis za a dawo Ka'aba dama sun san wannan a littafin su amma saboda son zuciya da bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi wa mallahu bi gafilin amma ya'malun Allah bai gafala ba yana sanar da abin da suke yi duk kisisi ne su da jujjuyawa da suke wa shari'a da tuburewa da tawaye Allah yana sanar da shi kuma Allah zai hukunta su kuma da wannan aka hana ka duk abin da Allah ya ce a yi ka yi shi ba tambaya me yasa aka ce a yi sallah a zahar raka hudu wannan tambayar ka ne ba tambayar ka bane ko tambayoyi akan waɗansu abubuwan da ba su da amfani fa a shari'a ba su darasin ƙarshe da malam sai mana anan ya kawo mana hadisin da manzo da aka saukar da ayar aikin haji wani ya ce a fi kulli amin ya rasulullah duk shekara ya manzon Allah annabi ya shiru sai da ya tambaye shi so uku da annabi ya ce eh fa da wani mun mutu a hanyar zuwa haji aka duk shekara sai ka je in wani zai samu jirgi wani zai samu mota wani zai samu babur wani doki wani zai samu ne duk yanzu duniyar ta farke da yaki da kashe-kashe ba sai a yi ta fama ba to shi za ka ce la tas'alu ana sha'a ka je ka tambayi wannan ka tambayi wannan kana ta tambaya akan azumin ka har a ce babu azumin ka to bayan babu azumin ka sai ni a na yi abu kaza zan yi kafara sai ka samu wani mai saurin baki sai ce eh za ka yi ka ga ya jefa ka shakku ba za ka yi haƙuri ba zai ka sake koma gumu ne ta ba za ka yi ba to sai zuciyarka tafi baka za ka yi saboda bi saboda dama mai yawan tambaya ya fi son ya ji abin da yake so ya ci to yanzu an gaya maka abin da zai tada ma hankali kuma hankalin ba zai kwanta ba don ka ji amsar gaskiya ko kuma tambayoyin abubuwan da ba su da amfani wani ya ce maka waya min ina sandar annabi Musa take ne a jirgin ruwan da annabi Nuhu ya shiga yayin ruwan tufa da yanzu yana ina ya ake da shi yaya tsawon fir'auna yake ne an gane wayannan tambayoyi ne waɗanda ba za su taimaka la yadurru wala yanfa in malami a aji a babin ilmantarwa ya gaya mu ka karu da ilimi in kai ka buɗe littafin wani malami kana karantawa ka ga tarihi dan dama shi tarihi ƙara jan hankalin mutum yake zuwa ga addini wannan sai ka yi shi amma in ba haka ba me ya kai ka leƙe-leƙe da bincike-bincike da tone-tone har ka je ka tono abin da ba za ka iya ba waɗannan yahudawa da waɗannan nasarawa cikin littafin sun gani suka ɓoye ina fata an gane to shine Allah ta'ala ce bai gafa lauga da abin da suke yi wala in utko wala in ataita alladhina utul kitaba ko eh ko ba karanta ba a to bismillah wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين to Allah ta'ala yana rantsuwa ga annabi wala in wato wallahi la yana taitin ladina utul kitaba da mazuwa littafin nan za su zo bi kulli ayatin da kowace aya don su gaskata ka akan al'amarin alƙibla ko Allah ta'ala ya ce wa annabi mata bo ƙibla ta wato ba za su bi alƙiblar ka ba wato ka ɗaya tsammani daga lamarin su waɗannan mutanen don wanda ya sani ya ibi fa yafi matsala akan wanda bai sani ba haka ne shi yasa yahudawa Allah ya ce gairul maghdubi alaihi ba waɗanda Allah ya fushi ba me yasa Allah ya musu fushi saboda sun sani suka ibi wala dalil ba batattu ba suwaye batattu nasara su addinin su yake da shirbici kowa ba za ga ya haddace wani abu takamamme ba kowane gari ka ji abin da ake yi daban ne babu wani babban malami hamshaki da ya haddace komi da komi a cikin su wancan ya dan taba can wanta ya taba can wanta ya taba can wanta ya taba can shi sa musulmai suka shiga nan da nan suke haddace abubuwan nasu musu raga-raga su fito da karerayen sa fili suna gani har suna jin kunya ina fata an gane ga tufka da walwala a ciki saboda an saka kwakwalwar dan adam a ciki an jirgita musu ba yadda Allah ya kare alqur'ani alqur'ani Allah ya riga ya kare shi babu abin da zai iya shiga cikin sa kana yin tuntube a nan garin ma sai a ga ma baka tafi wani gari ba haka ne to sauran littafan duka ba haka bane to ko da za su yi maka haka wato ba za su abin da kake so na alqibla ba ma'ana min amri alqibla na alqibla mattaba'u wato la ya ta'abdu ba za su bauta wa qiblataka alqiblarka ba ina dan saboda girman kai suna ga su sun fi ƙarfin su ba alƙur'ani to mu ma ina romu da su a nan ne musulmi zai kishi da nasa addini wa ma anta bi tabi'in qiblatahum da ka kai ma kada ka ba alqiblar su ma'ana kar ka ba hanyar yahudawa ko da wasa wato ka yanke ka yanke tsammani fi islam din game da musuluntar su wato zaton da annabi yake ga waɗannan da suke ta jayayya da shi cikin yahudawa da suka rayu da shi to ka ɗaya da tsammani waɗannan dai da suke maka tawaye game da alƙibla ba imani za su yi ba da su wa ma ba'dhum bi ba'din qiblata ba'd wato su a junan su ma basu gaskata alqiblar juna ba yahudawa ba su yarda da nasara ba nasara ba su yarda da yahudawa ba duk kowa yana faɗan abin da ya ga dama wala in menene wala in ataita ahwa'uhum ko wallahi ya manzon Allah wala in wala in tabata ahwalahum kai da zaka bi halayen su ahwa'uhum wato son zukatan su allazi yad'unaka ilaiha wanda suke kiranka zuwa gare su wato min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka da shi na alqur'ani na ilimi da zaka bi wato na wahayi na juya wannan da Allah ya saukar maka a cikin alqur'ani wato innaka idhan lamina zalimin Allah yana jin hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi haka shi kas da kasance daga cikin masu zaluntar kai to in an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam game da bin Yahudawa mu fa ai sai mu kiyaye ko ko ce ko mu je mu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعلمون su Yahudawa dama da sanin suke abubuwan da suke yi. Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗannan da aka saukar musu da littafi da ake magana a kansu na attaura da injila. Ya rufuna ko ai wato sun san da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ake nufi ana wallahi sun san da zuwansa da kamanninsa da inda za a aiko shi da tambarin annabta da yake kafaɗarsa. da abubuwan da za su faɗi da shi a rayuwa suna nan a cikin littafinsu. Yayin da Allah ya aiko mala'ika Jibril ya fara zuwa gun annabi sallallahu Alaihi wasallam a kogon da ya same shi, ai annabi ya shiga cikin makyarkata ko? Ya shiga damuwa da firgicin abin da bai gani ba bai sani ba. Da ya dawo gida yana cewa a rufe shi, annabi sallallahu Alaihi wasallam ai Khadija binti Khuwailid ta ce akwai wani da yake karanta littattafan da suka zo kafin Alƙur'ani. A taura, a je a same shi, za a samu siffofin manzan Allah a cikin attaura a gani yana zuwa kuma da ya ji abubuwa game da manzan Allah ya ce ai wannan a cikin littafin mu shine annabin da ake cewa za a aiko an gane wannan wannan ne ko yake izgili game da wannan cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani wani wani rahibi ne ma ya tabbatar da annabtarsa a'a Allah ne ya tabbatar da a littafin da a alqur'ani da ma mun yi imani da su mu mun yi imani da attaura da zabura da injila mu bi su a alqur'ani ya tattara su gaba daya sai Allah ya hada mana alqur'ani gaba daya muka zo kuma su ba a bar su ba babu su an shafe su bayan babu su Allah bai alkawarin tsare su ba da haka wanda suke hannun su ma an caccanja su ka taba ga wani ya zo maka littafi ya ce wannan attaura ne ga na samu babu an shafe babu su wannan alqur'ani kuma zai tabbata har zuwa ina ranar alkiyama ina fata an gane to sanin da suka yi wa annabi sun san shi kamar ya furuna abna'ahum kamar yadda suka san wato wato iyayen iyayen su ko ka Allah ya ce ni wa inna fariqan minhum wato wadansu wanda suke wasu bangare daga cikin su la yaktumuna al suna koye gaskiya game da siffan annabi sallallahu alaihi wasallam hum ya'lamuna al-hali suna sani da aka shi annabi an riga an aiko shi tun kafin su wato an aiko da bayanan zuwansa da ya zo ne su bi su tabbatar su yi imani kuma suka kama waige-waige da bin hanyoyi da bujirewa to wannan duk ana karanta mana tarihinsu da labarinsu domin mu ga halin ba yahude mu ga halin ba nasare mu nisanci addininsu mu nisanci halayensu mu nisanci yaudararsu mu nisanci tafarkinsu mu kama tafarkin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين
الحق من ربكم wannan min rabbika wannan gaskiya ce daga cikin zuci daga daga ubangijinka ma'ana in ma a ce wannan ka'aba da aka ce ka fuskanta shine hukuncin da ubangijinka ya maka a'a wannan aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tabbataccen abu ne daga gurin Allah mai albarka da ɗaukaka menene Allah yake gaya wa annabi wala takununa minal mumtarin kar kasance cikin masu shakka wato kana shakka cewa wannan al'imlar to an juyar da ni ayi waye kada mutane su gani su yi magana kada waɗansu su bijire mini kada waɗansu juya baya sam Allah ya ci manzo Allah sallallahu alaihi ruwansa da wannan an ba shi umarni eh ya karba eh yayi aiki da umarni eh shikenan al'umma sa kawai ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير wani kulle wajahatin wato duk inda kuka juya na alƙibla wato wata al'umma ta juya ko mulliha shine wajen juya wanda da Allah ya ce ayi da haka fastabiqul khairat ku yi ɗaiɗaidaniya wajen ɗa'a ga Allah wajen biyayya ga Allah. To shi musabika a wajen aikin alheri halal ne. Duk lokacin da kaga wani yana sallan nafila kai kokari ka fi shi yawan Duk lokacin da kaga wani yana yawan sadaka kai kokari ka fi shi yawan sadaka. Duk lokacin da gwamnati tilawar alqur'ani kai kokari kaga ka fi shi. Domin Allah ta'ala a wurin cewa sari'u ila magfiratin wa jannatin ko amruha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqina. wato ku yi gaggawa ku tsere wa juna wajen neman abin da Allah zai gafarta muku ila mafiratin da kuma neman aljanna karka bari duk abin da zaka sake karka bari wani ya fi ka neman aljanna in mutum ya fi ka gaggawar neman kuɗi bar shi in mutum ya fi ka ko ƙarfi haka na wani abu bar shi amma in aka zo neman lahira duk abin da kaga wani yana yi in dai aikin nan Allah ya yi umarni da shi na alheri ne to kada ka bar shi ka kama kai ma ka dinga yi kai ka kure shi in zaka iya Allah ta'ala ya ce aina ma takunu duk inda kuke ya atibikum Allahu jami'a Allah zai zo muku wato ya jima'u kuma Allah ya tara ku yawmal qiyamati ranar alqiyama fa yujazikum bi a'malikum a kuma saka mu game da ayyukan wato duk inda mutum yake Allah zai tara mu ranar alqiyama ina zaka mutu baka sani ba ina ne ajalin zai sauka miye zai zame maka ajali ka sani wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ya ce babu ran da ta san abin da zai faru gobe shi yasa gobe da nisa ya zama kafirci babu wanda ya san gobe sai wa a shi ilimin gaibi duk duniya da Allah ya tattare ba wanda ba yadda baka san gaibi ba haka ban san gaibi ba haka kowa ma bai san gaibi ba la ya'lamul gaiba illa Allah shi ilimin gaibi a Allah ne kawai me zai faru gobe yanzu akwai wanda ya sani la'alla yanzu ba akwai wata tafiya tana gaban ka wallahi baka sani wa ba mu sani ba gobe yanzu sai ga kana wani wurin da ba ma tsammani ka shiga jirgi ka lula ka tafi can la'alla shekarar da ta wuce yanzu malam sa'id bai san yanzu yana Madina ba amma tunda an rubuta yanzu yana ina yana cin haka abin yake shekara mai zuwa la'alla kai ne to wataƙila kuma shekara mai zuwa wani mu yana gabani shine wa mata dari nafsun bi ayyi amrin tamut babu ran da ka san garin da za ta mutu inda wani ya san garin da zai mutu zai je wani ko a garin na aka ce zai mutu za a yi dabar da shi kafin ya zo ko akwai iyayensa akwai yan uwansa akwai danginsa in an ce zai zo sai ga kamar lokacin da yayi haka Allah ya koye mana irin wayannan abubuwa to duk inda muka je muka zo ana so tun daga safan mu da daren mu mu dinga tunanin komawa ga Allah sannan duk inda mutum ya mutu aka bisne shi to ranar alkiyama ko a ina kake to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tara wannan al'umma ya zo ya mana hisabi inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komi mai iko ne babu wanda ya fi Allah iko abinda Allah ya so shi zai ko ba wanda zai wa Allah tilas haka ne na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون wa min ayati karajtu a duk lokacin da ka fita zuwa ga bulaguro fa walli wajhika shatar al masjid al haram illa za kai sallah ka fuskanci masjid al haram a kowane gari kake ko ina ka je yanzu a duniya masjid al haram za a yi ko a masjid al aqsa din kake ita ma makka take ake fuskanta a cikin ta in za a yi sallah babu inda ake in kaga ka juya wani wuri to gari ka je yana kudu da makka sai ka juya arewa in yana yamma ka juya gabar in yana gabar ka juya yamma in yana arewa ka juya arewa in Allah ya kai ka je ka samu kabar ga ka ga ita kuma sai ka zaba eh wata ran kai sallah ta gabar in kana so wata ran ta yamma ma ba wa addini bane ba da kai dole ma wata kila ta fa ka ta ko ina kai saboda cinkoson jama'a wata ran jama'an tsaro yan gyara fili sun kora ku ta can wata ran an tura ku ta can wata ran kai da kanka koma can in aka yi wasa a haji dai ko muraɗe sai ga kai sallah ta ko ina to duk inda ka samu kanka ubangiji yana gaya maka in dai zaka fita ko dan bulaguro ko don wani abu ne ya same ka to ku juya ku fuskanci ɗakin Kaba fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu ko ka sani haka lil haq wato shine abinda ubangiji ya hukunta a wannan lokacin min rabbika haka Allah ya so wato za a yi wa mallahu bi gafilin amma ya'malun wa ma ta'malun Allah bai rafkana ba daga abin da suke aikatawa yadda suke jujjuyawa cewa kar ku yadda kaya ne ne dan me aka juya wayannan yan ƙananan maganganun su duk ku rabu da su Allah yana sanar da su na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون wai su karashin duk inda wai su karasta ko duk inda duk lokacin da ka fita za ka yi bulaguro ko za ka yi sallah ko ka tashi za ka yi wani abu wa walle waje ka shatar almasjid haram ka dinga fuskantar ɗakin Allah mai alfarma na Makka. Wa haisu ma kuntum a duk inda kuke a bulaguro a duniyar nan, fa wallo wujuhakum ku juya fuskokin ku shakara zuwa ga fuskantar inda Kaaba take. Kararrahu ana maimaitawa ne a nan domin a tabbatar da Allah ya hukunci. Kuma wannan shine abu na farko da aka fara sokewa a musulunci bayan hijira. Da ana fuskantar Baitul Maqdis aka soke aka ce a juya a fuskanto ɗakin Ka'aba. Kuma saboda wahalar da ya bayar, da tantaman da aka yi, da shakkar da waɗansu suka yi, da har kafirta da waɗansu suka yi, da ƙananan maganganun da aka yi, shine Allah yake ta maimaita maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai domin ku gane mas'alar ta ta shafi alƙibla ba ƙaramin abu bane. An gane? La'alla ya kula linnasu alaikum hujja. Yin hakan ya zamo hujja ne wato na masu jayayya da masu tawili da masu kin abin cewa Allah ne ya ce ka yi, Allah ne ya ce ku yi, shi yasa ya ce fa wallu juhakum shatara. Wannan umarni ne na Ubangiji tabaraka wata'ala kuma hujja ne gare ku. To kowa zai karɓi wannan umarnin ya aikata illa allazina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin su. Menene zaluncin da suka yi na ɓoye gaskiya? Menene zaluncin da suka yi karkatar da mutane? menene zalunci da suka yi bin kan mutane suna ƙananan maganganu akan juya a kibla wala takshahu duk yadda suka yi ƙananan maganganu suka yi surutu ya rasulullah kada wannan abin ya baka tsoro eh kada yawan surutu su kaza wani lokaci wani na yawan gudun magana ko eh gudun magana ai ba dabi'ar mumini bane la yakafuna lawma tala'ib mumini baya tsoron zargin mai zargi dan mutumin da bai san halin da kake ci ba zai zarge ka bi zai baka tsoro walastu binajin min maqalati fa'ilin waye yake tsira daga sukan mutane akwai wa manyan juminan nasi saliman wane ne salin kalin a duk duniya ba mai cewa komai a kansa akwai to ga nan ba bar shi ba a faɗi wannan a turo wannan ƙananan maganganu in dai dama bishiya tana da ya'ya mai zaki ina yawan faɗa ai za ta sha jifa ko in dai akwai wani alheri tare da kai wallahi mai son alherin ma wani jifa zai yi wani kuma jira zai ya faɗo da haka kada ku damu kada ku damu da ƙananan maganganu da surutai shi wato yadda Allah ya kare duk yadda za a yi kare in ka doshi gidansu ya maka haushi ko da mai gidan yana son zuwanka aka ne to waɗansu mugaye suna ajiye kare ne a kusa da gidansu don yana yin haushi a mutanen kirki to kuma wannan ba zai hana mutumin kirki zuwa gidan ba an gane abin da ke son faɗa suna ƙananan maganganu kamar haushin kare ne in ma ba a zagin ka ai ba a baka lada an zo an gaya ma wani cikin masu mulki cewa ga mutane suna ta cewa kaza a kanka a cikin shugabancin ku ce madalla da irin waɗannan la'alla su ne za su iya gaya mana gaskiyar kurkuren mu gyara kaga mun amfana da su yace la'alla ubangiji yana so mu samu lada a gurin su bai rufe bakunan su akan mu ba suna surutu ana rubuta mana lada ba riba biyu bane shine wayannan maganganun da ake annabi Allah ta'ala ya hakurtar da annabi ya karfafa zuciyarsa yace fara ta shahum kada ka ji tsoron su shauni Allah ya ce ka ji tsoro na in ka rike Allah ina ruwanka da bawan Allah babu walakin maryama ce alaikum ko yace kuma wato zan cika ni'ima ta a gare ku sai ce ni la wala allakum tahtadun la allakum asabu shirya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ya Allah muna roƙon wannan ibada ka karba mana Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka yi wa rayuwar mu albarka Allah ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah muna roƙon ka datar da shugabannin mu ka ba su ladan ɗawainiyar jagorancin mu ya Allah muna roƙon ka cikin rahamar ka sa albarka a nagari daga cikin yan kasuwan mu Allah ka shirya da matasan mu da iyalan mu baki ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum